إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu yau daren laraba muna ranar talata kenan sha biyu ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da uku na saniya domin fara daura semina wacce muka saba yi a duk shekara bayan mun dawo hutu na ramadan ba ma ci gaba da karatuttukan da muke yi a jere sai bayan wannan lokacin sai bayan mun kammala wannan karatu na wannan littafi mai albarka ko na littafin da muka sa ko daura da izini na Allah subhanahu wataala wanda abinda muka yi wa wannan daura unwani shine ad-da'watu salafiyya san'iduha sirata al-ula wanda ya dace a rubuta na biyu a baya mun yi na daya mun yi da wannan sunan na ɗaya a baya wannan na biyu wanda muka ce za mu karantar da wannan littafi manzuma ta daliya abil khabbab alkalwazani ko alkulwazani fi sunna ko fi mu'taqadi ahli sunnati wal jama'a wanda muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu cikin ababen da za mu aiwatar wanda za mu fada a cikin wannan littafi mai albarka ko cikin waɗannan abiyat masu albarka wanda bisa ɗabi'a ta malamai tun ba ya kasance malami in ba shararre ba ne to in za a fara karantar da littafinsa ana yin tarjamarsa a ce shi ne wani ɗanwa na ɗanwa ne an haife shi ga rayuwarsa ga wasu al'amura da suke ta'allake da shi to mu ma an Allah da haka za mu aikata na ɗaya shi wannan abul khattab al-khulwazani ko al-kalwazani sunansa mahfuz bin ahmad bin al-hasan bin ahmad al-khulwazani malamai suka ce yuqalu fi nisbatihi ana cewa a nisbas na dingina shi zuwa nasabarsa kenan al-kalwazani yace ana faɗin haka wa yuqalu ana cewa alkalwazi an gane wa yuqalu alkulwazi yace duk gaba ɗaya wa hiya nisbatun ila kulwaza da haka alkulwaza ana iya ta ko alkalwaza ana iya ce masa alkalwazani ko alkulwazani ko alkulwazi ko alkalwazi duk gaba ɗaya na faɗi ƙwala ce wa iya nahiyatun wani ɓangare ne ƙurbin bagdad wanda ya kusa da garin bagdad ɗan iraki ne kenan ko suka ce ya kasance kuma babban malami a zamaninsa wasu malaman suka sun dai an dai ta magana akan nasabarsa alkulwaza ne alkaza da wasu na maganganu na malamai kamar imamun nawawi ne wasu zai mai annawawi ko mai annawawi wasu zai annawi ma an gane duk gaba daya na suba ce wanda duk wanda ya san ilimi na menene na sarfa ake sanin wannan ko balaga صرف sarfa ai shi kawai sanin yaya aka gina kalma ne shi na wansa da da'awa kawai asalin kalmar zai nemo ma an sai alkulwa zane sai ta mai asalinta shi ke nan abin da sarfa yake nema an gane manufa ilimi na balaga a nan ne za a je wajen annisba a nan za a tattauna yaya abin zai kasance matsayinsa a tsakanin malamai menene matsayinsa a wajen malamai malamai suka ce yana daga cikin manya-manyan malaman hanabila kasan asali fa an ce hanabila da wahala ka samu mutum yana da tawaya cikin aƙida in dai ba hambali ne za gan shi yana kwaikwayon imam ahmad wajen aƙida za gan shi da aƙida ta magabata sannan kuma ya kasance cikin ɗaliban babban malami alƙadi abu ya'ala alƙadi abu ya'ala wanda kowa ya san matsayinsa a ilimi sannan ya kasance cikin manyan malamai na mazabata al'imam ahmad allah ya gafarta masa sannan malamai suka ɗan ce wani abu a kai suka ce kuma ku sani cewa shi imam ahmad bai kasance na zama domin karantar da fiƙiyo ba kaba wasu masail a'a abinda ake rawaitowa a gare shi shine abinda ɗalibansa suke rawaitowa na fatawoyinsa da maganganunsa da yanda ake yake fassara hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke me sai suke rubuta wanda daga baya aka zo aka me bayan sun rubuta suka zo suka sanya shi abuwa fatawoyin Imam Ahmad da maganganunsa akan tsarki akan kaimama akan kaza a zo kan sallah kabbara harama kaza kaza sai yau da gobe suka dawo suka dawo menene masaloli masu dimbin yawa suka dawo maza ba amma Imam Ahmad kowa ya san ya san shi Allah ya gafarta masa suka ce shi wannan babban malami dai an haife shi a shekara ta 400 da 32 yanzu muna na 1000 da ɗari hudu da arba'in da hudu yanzu barinsa duniya shekara dubu ɗaya da na da goma sha biyu shekararsa dubu ɗaya da goma sha biyu da rasuwa da barin duniya ba su hazi ba ba ta biyu ba ka duba gani ba amma ga ilimin sana abin da ya rubuta na alkhairi gashin nan a gabanmu za mu karanta Allah gafarta masa shi yasa ake so kai aikin alkhairi wanda zai ta bibiye ka zuwa tashin alkiyama ana karanta ana Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya kaza Allah ya kaza da ababe makamantan su yace mana ya dau ilimi a wajen malamin sa Abu Ya'la kamar yadda muka faɗa sannan daga baya shi wannan babban malamin ya dau ilimi a wajen malamai ba su yawa sannan cikin manyan ɗalibansa da akwai abdulkadir aljilani abdulkadir jilani wanda 'yan kadiriya suke cewa shi ne mai ɗariƙarsu ɗaliban waye ɗaliban wannan shi mahfuz an gane abu khabbaba alkulwa gani kaga ƙarya suke kenan ko? shi yasa nan ma yace az-zahidul ma'ruf mai zuhudin nan sananne yace allazi nasada hawlahu as-sufiyya kuza'balatihim yace wanda su baye suka su ba su a bayan sa suka ne kamar sun sanya abin nan sheka da shi da shi suke ci duk maganganun sa akan me akan ya ce ne a rawaito yayi kaza tatsuniyoyi kala-kala waye mai an cinye kaza an cinye an tsotse an fasa kashin an jefa ta miƙe ya ce ki tashi da izini na ta tashi tana subhanaka abdulkadir da waye da tatsuniyoyi kala-kala an gane to da haka makaryata ne malam ya ce walahu kitabus kitabun ismuhu al-ghunya dan dai sake ga masu makaryata ne ya ce shi abdulkadir jilani yana da littafi sunansa al-gunya ya ce fi mazhabi al-imami ahmad wanda ya rubuta akan mazhaba ta imam ahmad ya sake cewa abdulkadir al-jilani min shuyukhi ibni qudama al-maqdisi ai mu daliban ibnu qudama ne kuna karanta littafin sa ko shine wanne mun yi tahrimun nazar amma duk da guda biyu ne ibn qudama ba Allah yake nufi ba umlatul ahkam na Abdul Ghani bin Abdul Wahid shi wancan dan uwan mahaifinsa ne wancan wancan Muhammad kenan ko Allah gafarta musu yace al-alimul ma'ruf sahibu kitab al-mughni wa ghayrihi da haka wannan ya nuna ma babban malami ne ya karanta ya yi karatu wajen manya sannan manya kuma sun yi karatu a karkashinsa cikin littattafansa ka sani malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin fikiyo ne amma kuma ba sa wasa da aƙida sun za a ce ma imamu ahli sunnati wal jama'a a tarar da kai akan aƙida baka wasa an gane cikin littattafansa da akwai alhidaya wanda ya yi a cikin figiyu yana nan yana yawo da akwai al'intisar fil masailil kibar shi ma yana nan yana yawo da akwai at-tahzibu fil fara'id shi ma an buga shi wanda rabon gado ne sannan da akwai wannan baitin wanda ya kasance a kai aƙida shi ma yana nan gashi a gabanmu gashi a gabanmu wanda ɗan bid'a da hizbiyun ba su san waɗannan ababen ba wani kana ce mai kasida ta abul khattab al-kalwa zali ko al-kulwa zali sai ce ma wane ne shi na ce wanda ya akan aqida wacce aqida bai santa ba Allah ya kiyaye mu ya rasu a shekara ta ɗari biyar da goma ɗari biyar da goma an haife shi ana ɗari uku da ishirin da talatin da biyu ya rasu ɗari biyar da goma shekara nawa yake nan shekara nawa ɗari biyar da goma nan ɗari hudu da talatin da biyu na masu masu sai an buga kai mawu na saba'in da takwas na shekara saba'in da takwas ya yi a duniya allah gafarta masu sai magana akan littafin mu shiga a haka saboda mun yawaita magana za a jima ana yi wannan littafin ya zo ne a matsayin a wajen a matsayin waƙe waƙe wanda aka yi wanda malamai suna yin ko dai su zube ko waƙe sa'an a kowane ilimi aqida ne ko a ilimi na alqur'ani ne manafa ulumul qur'an ko a ilimi na fiqh ne ko a ilimi na rabon gado ne ko a ilimi duk gaba daya malamai suna wannan to ya zo wannan a matsayin waƙe yana magana akan matsaloli na aqida duk wanda ya karanta wannan abayadin da zamu karanta zai ga lallai ta sha bamban da wasu ababe masu yawa da suke kama haka na daya baitocin sun kasance yan kanana ba masu yawa ba wanda dalibi zai iya haddace ta muna yi din nan dai inda muka tsaya zaka iya hadda har mu gama ka gama haddasa ba wahala gaba daya an gane dan karin lokaci zaka haddace na biyu kuma ya hada masaloli na aqida wanda baya ambatan mas'ala kawai sai yayi ishara zuwa dalilin ta na alqur'ani ko na sunna zai ma ishara ko da bai ka dalilin ba an gane sana abu na uku ya sanya wannan abu ya din abu sa hanya ta tattaunawa yana cewa qalu sun ce sai ce qultu nace manufa kamar ya sanya ta kamar munazara ne yan bid'a sun ce na ce musu yan bid'a sun ce na ce musu an gane wanda wannan hanyar ta za ta sanya ɗalibi nan da nan ya dinga fahimta nan da nan shi yasa za ga littafi wanda ya zo wani lokacin yara za ka wantar da su su'al wal jawab ya fi ne ya fi daɗi a wajen su'alun tambaya marabbuka wane ne ubangijinka jawabun amsa rabbi allahu ko sai ga nan da na ya gaba su'alun tambaya ma kaza man kaza sai ga nan da nan ɗalibi yana haddacewa na'am sannan abu na gaba na hudu kenan cewa ibarar da yake kawa yanayin yadda yake isar da sakon na jan hankali ne kana ji za ka dinga jan abin ya shiga zuciyarka kana jira a ba da amsa wanda duk wanda ya san ilimi na adabi zai san wannan hanyar da aka ba hanya ce mai kyau sannan ita wannan waken tabbatacciya ce cewa tasa ce saboda wanda suka rawaito daga wajensa manya-manyan malamai sun rawaito kasa a baya ba wai rubutu ake a kai kasuwa ba za in kai ka karanta sai wannan da sanadi da ake rawaito a kamar yadda ake rawaito hadisi an gane to da haka wanda suka rawaito manya da akwai muhammad bin nasir as-sulami haka ne ibn al-jawzi ya rawaito a cikin al-muntazim haka nan ibn kathir ya dingina ta zuwa gare shi ya ce gaskiya ne ta kace haka nan imam az-zabi haka ibn rajab shi ma ya aikata an gane da dai malamai masu yawa da haka wannan abiyad din alhamdulillah tabbatacce ne cewa ya tabbata daga malam Allah subhanahu wataala ya gafarta masa da mu baki da wanda a gurgujen Allah da yanzu za mu fara insha Allah zuwa abin da ya samu a yau tun da mun yi mukaddima ko da ba za mu kiranta doguwa ba matsakaita na bismillah kawanta wani
نفس القصيدة
ta basmala بسم الله الرحمن الرحيم نفس القصيدة a gamayya
قال أبو الخطاب الكلوباني رحمه الله تعالى دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرب
Aha.
والنوح في maimaita munjidi munjidi ba munjadi أوكي، منجد na maimaita دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرب na والنوح في أطلال سعدا إنما تذكار سعدا شغل من لم يسعد والنوح في أطلال سعدا إنما تذكار سعدا شغل من لم يسعد واسمع مقالي إن أردت تخلفا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي na'am malan ya fara da basmala bismillahir rahmanir rahim wanda malamai sun samu sabani akan fara baitoci da yin bismillah wanda an ka shiga cikin tafsiri na ala al-imam al-qurtubi Allah ya gafarta masa ya ambaci waɗannan wanda wasu malaman sun hana wasu sun ce babu laifi wasu sun ce a'a ya halatta a cikin abin da yake da alaka da addini almuhim da imamu shabi ya ce kai sunna ce kawai duk in za a yi rubutu wanda ba saban Allah akan safara da basmala an gane da haka mala ya fara da bismillah sai ne ce nassul qasida manufa nassi ta wannan qasida da can kaga al-mashruh saboda an ciwo littafin an ciwo abiyatin ne daga cikin wani littafi wanda aka yi sharhin waɗannan abiyatin mu kuma kawai mun ciwo ne saboda mun ga da wasali نعم an gane amma ba wai shine a gaban mu ba da haka muka ce nassul qasida yanda qasidan nassin ta yake yace da an ka tazkara al khalid al munjad yace ka ba tunani tazkara ai tazakkur ka bar yin tunani na mai al khalid shine mai shine al-muttajih wan-nazil wanda ya fuskanto da me wanda ya sauka a waje yace al-munjidi ana cewa al-munjidi kamar yadda malamai suka ce ana cewa anjada idza dakhala najadan idan mutum ya sauka a najad ana ce masa ana cewa anjada fulanun manufawa ne ya sauka ina a najad kamar yadda in ya sauka a tuhama ana ce athama fulanun wane ya sauka ina a gari da ake kira tuhama da haka yana ma ishara ne kabar tunanin inda aka sauka kamar a najad a baya da an zona a wajen wa shauka da yin shauki kuma nahwal anisati kana mai fuskantar al'ani sati ‘yan mata masu ɗauke kewa kenan su ne al'ani sati sai ce alkhuradi jam'u kharida jam'i ne na kharida mafawad shi ne kharida ita ce alfatatul bik ita ce budurwa wani ba ka daina tuna su an gane? malam ya fara ma haka ne domin ya sanya ma duk wani abin da ya kasance mai ɗauke hankali manufa ka ɗauke kai daga gare shi suka ce ma'ana abin da yake nufi da an ka tazakkura ashabin madau ka daina tuna wasu abokanai wanda suka wuce adil taqaita biyun wanda ka haɗu da su a baya yace da an kara al-istiyaq lil fatayat aljamilat ka daina wahalar da kanka da tuna ‘yan mata kyawawa allati kan lu'ulu'i wanda suka kasance kamar lu'ulu'u kana ta tunani ala karatu ba ka ji ka tafi wajen aiki ha a kore ka saboda ba ka wani kokari sai ka dawo rayuwar taka ta tashi a banza wata ita baka samu budurwar ba nan ka bar aikinka karatun ka zo ba ka fahimta sai ka baka wasa ba ba zancen ba ba kalma ba duniya ba lahira kaga asara ta ta same ka gaba daya mallai yace wan nauha haka nan ka daina yin kuka fi aflali su'da aflal jam'i ne na balal shine albaqaya allati tujad ba'da rahil alqawm shine irin dan abubuwa da in an sauka a waje kaga in za a tashi sauka akai aka dan kwana biyu uku za ku tashi dole ku bar kashi waye rago biredi wani rago tuwo da aka gama da da zubar da su ko ya ce to haka nan ka daina kuka akan alamomin da aka bari na wani waje wanda aka wuce shi a ka daina wannan an gane ya ce me nan su'uda da ya fada kamar wata mace ce manufa ka daina tuna wasu gurabe na wannan ita inna ma tazkaru su'uda domin tuna wannan su'uda din ya ce shugulu mallam ya sa'adi menene aiki ne na wanda zai kasance lam ya sa'adi ba zai ne ba ba zai samu rabo ba shi ya rasa ita su'uda din kuma bai daina tunaninta ba a nan garin na ja an taba tunani da an taba tattaunawa da wani wanda shi ma ake kiransa majnunu wa ce ce ha ba majnunu laila ba Allah akalo yake shi ma da wata budurwarsa da aka yi da sun yi soyayya da ƙarshe aka aurar da ita har yi mata wasu abu ya sun kai wannan yawan wannan kawai yana siffanta ta yana faɗin baƙin cikinsa da rashinta dai kuma aka tattauna ce shi yayi alƙawari ba zai aure ba yana jira ko dai ta fito ko wuce ya mutu to to kaga yau wannan shine abin da ya gaya ba ya ce aiki ne wanda na wanda ba zai rabauta ba shi yanzu kamar ya zo bautarwa ita wannan ita ce a gabansa ba komai ba saboda haka ya ce a bar wannan ba abu ne ba ne- ba abu ne wanda ya dace sai sai wasma makali ka ji magana ta ya ce me in awadta takhallusan inda kana so ka kubuta yawmal hisabi a ranar hisabi ranar kiyama ya ce wa khudh bi hadi tahtadi kai riko da shari'a ta abubuwan da zan gaya ma ya ce wallahi zaka shiryu me yake nufi a nan ya ce maganganun nan da zan ba gaya ma ka saurara ka ji in dai kana so ka tsira rana alkiyama domin ababe ne na kudiri na zuci wanda za su bambanta ka da mushrikai da arna wanda za su bambanta ka da yan hakika wadanda za su bambanta ka da yan cuwa addini wanda wai abun mamaki ne wai a cikin Kano a cikin Najeriya gaba daya a arewa musulmai ba hausawa da fulani da suke ganin wanda ma ba su ba ba musulmi ba ne an ce berabe sai ce munafiki ne ai ana kai musulunci berabe kuma ana magana malam in ya muri su kai ai in ya muri yaushe zai iya musulunci ai wannan bautar ababen nasu baya fita daga zuciyarsu wai wai musulmi ba haushe kawai an an yi kara ka ce ba fulatani tare da na ce ba haushen ne da ba fulatani saboda shi ba haushe ya da a ce bai hausa fulani amma ba fulatani bai da a ce bai hausa fulani ƙarya zai ce ba ƙarya ne shi sa a zan ba fulatani in ka samu jahilin zai daga zuwa kullum yana ɗaukar karatu wajen ka amma ana magana zai ce wannan arne ne saboda yana galin ba musulmi sai ba fulatani shi ma a ƙabilancinsa kamar yadda in ka tsallaka can maiduguri daman nan ba a magana in dai ka je can ka gaba duk wanda ba su ba zai shi ba zai zo karatu wajen ka inda wata rana za ka ce da Allah ina da tambaya zai ce eh ya ka ji karatun nan Ya- ya- yana da daɗi malam ko ni musulmi da zai ce a'a in dai ba zai ba wa ba zai ce kai kirdi ne eh zai alƙirdi bai kira kai buri ne Eh, kirdi zai ce kai kirdi ne to kaga amma a ce a cikin Kano tare da waɗannan ababen da ake yi da kuma arewa ba gida wadan an zo an ce ba a neman taimako sai a wajen Allah subhanahu wataala dibiyan da duniya ta dauɗe ni kai a wajen annabi za ka nemi taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
وإذا استعنت فاستعين aka samu yan izala suke ta abin da aka faɗa gaskiya ne amma hanyar hanyar da aka a usulubi yanzu da yana ga ba wani usulubi ka ba na amsa wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ka ga mun usulubi anan Allah ya ce a yayin da annabi Ibrahim ya ce da babansa azara sunan baban nasa ya ce za ku dinga za ka dinga riƙe gumaka a matsayin ababen bautawa ya ce ni walla- ni tabbas ina ganin ka kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani ina usulubi babansa ba a zai ka ce baba ya naga kana bid'a ni na ganin kai batacce ne ta ce a baban sai ga alal alabi babli alabi babli yanzu Allah ya ba mu labarinsa ya ba da labarin ne wajen yabo ga annabi Ibrahim ya ce da babansa a wata ayar ya ce da babansa da mutanensa inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mu mun barata da ku da duk abin da kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku bai tsaya nan ba ya ce wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha mu da ku kiyayya da gaba za ta bayyana tsakanin mu har abada yace hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi da da fa babansa da babansa kaga ce ba babansa wannan in kai ne wallahi sai an samu waɗannan yan usulubi sun ce eh amman da a ce ya ce alladhi ba Allah ne ba- ya baka labari da a ce ya ce baba ai waɗannan ababen bauta dai ai ba na gaskiya bane a nesance su a Allah ne fa ya gaya ma kuma yake bansa kuma a wata aya ce wa Ibrahim alladhi waffa Allah yana ba da labarin annabawa da manzanni ya ce da annabi Ibrahim wanda ya cika da abin da ake bukata shine wafa da abin da Allah yake nema ya yi Allah ya ce ma abin koyi kyakkyawa ya tabbata ga annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi ya ce a yayin da suka ce da mutanensa inna bura'a minkum zuwa ƙarshe da haka abin koyi ne kyakkyawa ina usulubi yake alam ina usulubi in ka yi idda yin haka ai da an fada ta hanyar da ta dace da yafi ai da kaza me kake so ka fada eh kuma tunda haka ne ya dace hukuma ta hukunta su ta tir- da abin da ta ga cewa ya dace ta hukunta su da shi wani ba a kashe su shine da abin da ta gani an ce za a kashe su sun cancanta saboda mai wasu yi batanci ga annabi an ce menene batanci kuma an kasa faɗa ne batanci ai sai ka faɗa batancin da suka yi sun ce ba a neman taimako ba ma neman taimakon manzon Allah ta ce to kai kana nema to sa a'udhu billahi ai ba a ne a to kai ba ai ka faɗa ai kawai ana nema ko ba a nema za a tambaye ka me suka faɗa ana nema ko ba a nema su sun ce ba sa neman taimakon manzon Allah kai kana nema kai ma za ka ce ba ka nema nawa ake nema na Allah amma yan bida sai suka juya ka ji fa ranar alƙiyama za a zo ceto in an zo ceto ba a neman taimakon manzo Allah sai mace a ƙarya kake wannan da bambanci nan ina annabin yake don kuma an je wajen sa an nema kuma bai iya ceton ba sai da ya je wajen Allah ya nemi izini alamar ceton ma ba nasa bane sai da ya je sujjada ya ba Allah Allah ya ce dago kanka ka roƙa a baka ni sai kaka ya ceto ya ce a ubangiji al'umma ta al'umma ta ya je kawai ana zuwa da ya ce ana laha ana laha sai zai ce kai ku tafi aljanna aka kai to me bam- me da bambanci a nan yanzu da ka roƙe shi ko kake neman da agajin sa yana ina baya nan ya rasu ya mutu duk da sun ce a ai wannan zancen banza ne ma wai a ce annabi ya mutu sun ce wai zancen banza ne saboda ne sun ce a ga wasu ma mutane alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahya Allah ya raya ma wasu mutane dubunnai bayan ya kashe su da mutanen annabi Musa su ma da Allah ya sanya tsawa ta rike su suka mutu thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka rayar da ku bayan mutuwa ku ga wancan aukan ladhi marra ala qaryatin ga waye a'a to me kuke so ku za wala wai su waɗannan da basu kai matsayin annabi ma an gaje su an raya su to ya annabi kuma kuma annabi ya ga annabawa ya je ya musu sallah isra'i da mi'raji ba sun mutu ba bai sa ya ga su ka ji wata shubha ta banza ma abinda suke so su ga ba tunda ya hayyagar su annabin yana nan in ka roke shi ai yana nan zai amsa ba to ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ka roke shi abinda haƙi ne na Allah ka aikata ka kai mushriki ne abinda suka kasa bambancewa kenan wani ba ya zo ya ce masha Allah wa shi'ta yace Allah ya so kai ma ka so yace a'a aj'altani lillahi niddan sun zaka sanya ni kishiya ga Allah kul masha Allah wahda kace Allah shi kadai ya so kawai ba a wannan magana da wasu suke wasu waƙoƙi mata suna cewa finan nabiyyu ya'lamu ma fi ghadin wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin a cikin mu da akwai annabi da annabin da ya san abin da zai kasance gobe sai ce a ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ce ku ci gaba da faɗin abin da kuke faɗi ku daina faɗin wannan amma yanzu ana ta wai an kai lokacin daga Allah sai annabi ah me ake nufi Allah mataimakin annabi mataimakin Allah ne wai kuna so ku rabu da Allah da manzansa duk abu ɗaya ne ƙarya ne Allah abin mai halitta ne manzo annabi sallallahu alaihi wasallam abin halitta ne Allah wanda ake bautawa da da ibada shi kadai ake bauta ba shi da abokin tarayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake kadaita wajen biyayya duk wanda ya bauta wannan Allah ya zama mushriki duk wanda ya ki bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bauta Allah ya zama dan bid'a ka rike wannan ita ce kaida idan ba za ka taba samun aljanna ba sai ka kadaita Allah wajen ibada sai ka kaɗe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya shine kowa da haƙinsa da haka ka kiyaye an gane duk waɗannan hayaniyar da ake rashin addini ne rashin wannan aqida sai ingantacciya na ya ce wa qasid واخفض فإني قد قصدت موفقا نهج بن حنبل من إمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد بالعلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السحى وال- والفرقد na'am mala ya ce wa qasid ai ka bi wannan hanyar da zan ambata ma fa inni kad kasattu muwaffaqan ni na nufati na dace na hajab na hambalin tafarki na imam ahmad dan hambal ya ce al'imam al'auhadi wanda ya kasance imam ne manufa tilo wanda a zamaninsa babu kamarsa wajen addini wajen ilimi wajen dagiya akan t- tabbatuwa akan gaskiya ya sake yabansa ya ce za ka sake jin siffarsa khairul bariyati shi imam ahmad din ya kasance mafi alkhairin halitta ba'da sahabi muhammadin idan ka ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina in ka ce wa tabi'ai yace kuma shine imami kulli muwahhidin shugaba ne na me na duk wanda yake kadaita Allah duk mai kadaita Allah muwahhidi yana son imam ahmad ko dan malikiya ne ana cewa imam ahmad zai ce babban malami wanda Allah ya taimake shi ya taimaki addinin Allah a lokacinsa wanda saboda yabansa malamai suke cewa Allah ya taimaki addinin musulunci da mutane biyu abubakar lokacin radda da imam ahmad lokacin fitina lokacin mihna abubakar lokacin da aka yi radda bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi himmati ya yaki masu radda Umar har yana ganin bai dace ba suka tattauna daga baya tabbatar Abubakar yana kan gaskiya Allah ya taimake shi mutanen suka dawo kuma kan addinin Allah da ba ya yake su ba wata yilda addini ya tagayyara sai Imam Ahmad lokacin fitina ta ce alqur'ani abin halitta ne ko ba abin halitta bane yace abba abin halitta bane siffa ce ta Allah domin magana ce ta Allah aka azabtar an kashe mutane da yawa an washi an azabtar da shi kala-kala wanda malamai suka ce wallahi bulalar da aka yi imam ahmad akan wannan fitina da an samu dutse kuma aka yi masa suka ce wallahi da sai ya tarwatsa amma Allah ya tabbatar da shi ka san ƙarfi na Allah ne da lokacin da aka zo da shi ana mai bulala ana mai bulala ya ce da mai bulala dakata ya dakata suna mana kamar zai dawo ne zai dawo abin da suke so da ya miƙe za mayafinsa ya sake tamke ya kwanta ya ci gaba ta menene ta kana mun bulalan ne naga al'aurata za ta bayyana shi sa na miƙe na gyara ce ci gaba alƙur'ani magana ce ta Allah ba abin halitta ba rahimahullah ta'ala da haka mala yake masa wannan yaba ya sake cewa zil ilmi imam ahmad ba ibn hanbal ma'abotin ilimi ne wa ra'ayi asili da ra'ayi mai tushe shine me ba na nufin ra'ayi irin wannan ba a manufa wanda ya kasance akan asalin addinin Allah asalin addinin Allah bai yadda da wani sabo wani abu da zai shiga ya gayyara addini na Allah subhanahu wataala ba yace wa man hawa sharafan ya ce haka nan shi imam ahmad ya kasance cikin waɗanda suka me suka tattare duk wani matsayi da girma kamar ya matsayi da girma wani iri duk wani matsayi da girma da ake samu a addinin Allah subhanahu wataala imam ahmad ya samu sai ce me ala fawqa suha wal farqadi yace shi imam ahmad Allah ya gafarta masa ya daukaku fawqa suha wal farqadi manafa sama da tauraro da abin girgize mana ba matsayinsa ya ne Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka matsayinsa a duniya kuma haka muke fata a lahira saboda yadda ya kasance ya taimake addinin Allah subhanahu wataala malam wasu suna kawo wani baiti wanda malam bai kawo ba a wasu nusak ya ce malli bi mitli sairikal mudallali ya ce ya zan samu irin wannan tarihin naka irin wannan matsayin naka wanda ya kasance abin yabo namshi ya ce tamshi waidan imam ahmad ya ce kana tafiya a hankali yana nufin a lokacin fitina ta alkur'ani imam abul ya kasance ana takura mutane ma wani saboda azaba ya yadda a fili yace alqur'ani abin halitta ne saboda ya sha wahala amma shi yana tafiya a hakan an takura amma ba zai fada ba yace amma wata ji'u fil awwali kana zuwa kai ne a farko ana zuwa a hankali an zo yaya yace ina nan kan bakata za mu kaje kai ce to na yi shahada bismillah na sai da raina alqur'ani ba abun halitta bane magana ce ta Allah subhanahu wataala an gane sai ce mana me wa'lam wa'lam bi anni qad nazamtu masaila
matashi nan saboda mukaddima da makai mata shi wa'lam in Allah da a kawatunmu na gaba abin da baka fara daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wallahu alam assalamu alaikum